الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha takwas ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na hudu ga watan hudu shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na arba'in da shida idan ba manta ba mun shiga cikin kitabun zakat a jiya hadisin da za mu tashi a kansa yau hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddi wa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu ma qal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في نورهم wannan hadisi an karɓo shi daga Amr bin Shu'aib ana bihi shi kuma yaji daga mahaifinsa an jaddihi daga kakansa radiyallahu anhuma kale ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم أنا كربر صدق المسلمين أنا كربر زكاة تمسلمي وأن دفك مكيايا على مياههم أولا رنروان دفك شاهد دفبيس كلمة مياه جمع لنما مكيايا وأن دفك راية أتكن سهارة saboda karancin ruwan sama to saboda haka sai suke samun canjin matsuguni daga wannan wuri zuwa wancan wuri sakamakon canjin yanayi a shekara idan ciyawar nan ta kare sai su kwashe kayansu da bukokinsu su koma wani wurin idan ciyawar can ta kare sai su kwashe kayansu da bukokinsu ta wani wuri kullum yawo suke ba su da gari guda ɗaya tabbatacce ya danganta yaya kyan yanayi yake ko saukar ruwan sama ko taruwar ruwa to irin waɗannan idan aka ce sa'i zai zauna cikin birni su kawo zakka da kansu to an musguna musu an tilasta musu to irin wannan sai zanto wajibi ne ga sa'i mutumin da shugaba halifa ya ayyana shi don taro zakka ya bi waɗannan mutanen a inda suke bin ciyawa suke bin ruwa kun fahimta da kyau sai zanto min babu tashili alaihim wato an musu sauki da rangwame a maimakon a kallafa musu a ce su kawo da kansu sai aka ce a'a za a je a karbi zakkar su a can inda suke a wuraren da suke shayar da dabbobin su a wuraren da suke bibita ciyawa da ruwan da za su shayar da dabbobin su can sa'i ya kamata ya je karbo zakka ba su ne za su kawo musu binni ba kun fahimci hadisin da kyau wannan shine abin da wannan hadisi ke nufi tu'khadhu sadaqatul muslimina ala miyahihim za a karɓo zakka ta al'ummar musulmai musamman ta dabbobi ala miyahihim a can wuraren ruwayensu inda ruwa yake inda gulbi suke inda suke zuwa su shayar da dabbobinsu wannan hadisi rawahu imam ahmad imam ahmad ne rawato shi kuma hadisi ne sahihi wala abi dawud aidan wani hadisi ya zo daga abu dawud yace la tukhadhu sadaqatuhum illa fi durihim wato ba za a karɓi zakkarsu ba face sai a gidajensu abin nufi ba a kallafa musu a ce su kawo inda shugaba yake shugaba aka tilasta mai tura ɗan aike da zai je karɓo zakkara inda suke dukkan su dai ma'anarsu tana komawa kusa da juna ina fata an fahimta to duk wannan yana cikin tsari na addinin musulunci da ke nuna ashe ita zakka hanyar bi a fitar da ita da rabar da ita ba a wakilta a hannun masu ita ba gwamnati ce take da wannan haƙƙi idan gwamnati ta musulunci ce dama akwai mutanen da aka ware wanda ba su da aikin komai sai fitar da zakka wa mutane ne wanda sun karanci zakka sun karanta babin zakka qur'ani hadisi sun fahimci fikihun zakka kuma suna da rajista wadda ta kunshi suna yin dukkan mawadata waɗanda suke masu kuɗi waɗanda suke masu kayan noma waɗanda suke masu dabbobi suna da bayaninsu da haka idan suka je sai su yi kididdiga su ga mai ka noma a wannan shekarar me ya haƙƙin talakawa su ware na talakawa su taho da shi wurin shugaba shugaba kuma ya ɗauki nauyin rabawa cewa to kaza a baiwa ne kaza a baiwa ne kaza a baiwa ne ko kuma ku je ku bi kaso kaza ku baiwa irin su wane ajin talakawa ajin almalafati qulubuhum ajin kaza ajin kaza an fahimta ko to duk wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da malamai ke kafa hujja da shi kan cewa a ce idan an ɗauki zakka daga wani gari zuwa wani gari ba a yi laifi ba domin waɗancan mutane da ke cikin daji da aka bi su karkararsu aka karɓi zakkar ai kawo halifa aka yi a birni shi kuma halifa ya ɗauki nauyin rabawa ba a can ne sa'i ya rabata ba kun fahimta da kyau وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر وانا حديثي an karɓo daga abu huraira Allah shi kare da gare shi abu huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace laysa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaka ba tilas bane ba ga musulmi dangane da bayi da ya mallaka ko dawaki da yake da su a ce fitar musu zakka idan mutum ya mallaki dawaki ko da sun cika garin bauchi babu zakka a kan shi da zai fitar wa doki amma idan mutum yana sayar da dawakin ne sana'arsa ya sayo ya sayar ya sara ya sayar sai ya tara dawaki to lokacin zakka yayi zai fitar musu da zakka ta kuɗi tunda sun zama haja ta kasuwanci da haka sai ya kididdigar dawakin nan nawa ne kuɗin su to sai fitar da zakar waɗannan kuɗin amma ba ya ɗauki doki ya bayar ba a ce duk doki talatin ka bada ɗaya ko duk arba'in ka bada ɗaya ko a'a babu wannan a ciki shi doki babu zakka a kansa ha kuma bayi idan mutum na da bawa babu zakka akan bayi ko da mutum na da bayi ɗari ko sama da ɗari wannan babu zakka a kansu amma idan mutum cinikayyar bayi yake ya saya ya sayar ya saya ya sayar to lokacin da duk ya tara bayi to ka kamar haja ce wurinsa sai lissafin inda za a sayar da su kudin su kaza ne sai ya fitar da zartar kudi amma ba zai fitar da zartar bawa ba an gane ko a wani ahadi a ruwayan ta gabe ce laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri game da bawa babu zakka a cikin harkar bawa sai fa sadaqatul fitri zakka ta fidda kai idan ka tashi fitar da zakka ta fidda kai bayan ka fitar wa kanka da matarka da 'ya'yanka to bawan da ke karkashin ka ma sai ka fitar masa da zakka kowane mutum ɗaya dama sa'i guda ga dangin kayan abincin da ba alkama ba in alkama ne rabin sa'i kame da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna zakar da kai zaka fitarwa da kowa da kowa daga cikin mutanen gidanka ko da yaro da aka haifa a daren sallah sai ka fitar masa an gane ku alaikum salam
an kai lokarta za a kawo ne ke da waya yi ya raba zai kuma da makaranta na ma'ari a da za a mutu cewa ya kafa ya raba da ma'ari na kawo ai ba wani abun sabani ba ne tun jiya mun yi bayani ba kana nan ba muka ce da shi waɗansu suka fi hujja kan cewa ba a fitarwa daga wani gari aka wani gari tunda sun ce to ka zo min azar yayin fitar da alafu qarai yanzu kuma karanta wannan shi kuma daban wanda kuma waɗansu suka fi hujja da shi kan dawacin halacci kaga da ma tun jiya mun ce an yi mai mun ce an yi sabani tun jiya kaga wannan maganar ba ta taso bai ke da eh ma'azu kuma qadi ne zai je ne zauna a can da ya je zauna a can tun shekara takwas bai dawo ba sai da annabi bar duniya ba zuwa ya karbo ya dawo ba kaga ya je ne zauna dindindin a can gurin shine babbar ansar da waɗansu malaman ke barwa cewa ma'azu ai alkali ne ba wai sa'i ne aka tura shi ya fitar da zakka ya raba a can ba amma sa'i kaga da ya je karbo zai dawo da ita ne an fahimta ko
na amma da yanzu idan mutum na da babuwa na sha ba ko yin dindiga ko ke kuna miki na aiki yau shekara ne da su sa sa lissafin da ka kuma wani ma wani a'a akwai bambanci tsakanin haja ta kasuwanci mutum ya sai fulotai da gidaje mutum yana da supermarket mutum yana da trader babba yana da kanti da yake sayar da kayayyakin abinci lokacin da ya tashi fitar da zakka sai ya yi diddigar kudaden ababen da ke cikin kantinsa sai ya yi diddigar filayen da ke hannunsa waɗanda yake sayarwa ya yi diddigar kudin su za su kai nawa ya hada da kudin da ke wurin sai fita musu zakka amma ala da mutum ke sana'a da ita na'urar sana'a ka fahimta ko kamar motar haya injin nika kana da babur da ake maka a caba da shi duka wannan menene na'ura ce ta sana'a to ita na'urar sana'a ba a fitar mata da zakka amma abin da ta kawo na kuɗi in ya kai a fitar da zakkar kuɗin sai a fitar ka gane bambancin su wancan gidaje da fulotai da buhunan shinkafa ko na fulawa da katan katan na baki ko na sabulun wanki ko na wanka duka waɗannan menene haja ce ta kasuwanci su ne kake sayarwa da haka matsayin su matsayin kuɗi duk shekara sai ka lissafin meye abin da ke cikin kantin ka meye kuɗin da ke hannu idan an hada da abin da ke cikin kantin da kuɗin da ke hannu sun kai dubu ɗari to kaga za ka fitar da kashi ɗaya cikin arba'in sun kai dubu ɗari biyu kashi ɗaya cikin arba'in sun kai miliyan ɗaya miliyan biyu kashi ɗaya ɗaya cikin arba'in shine abin da zaka ba na zaka na kuɗi amma na'urar da kake sana'a da ita ba a fita mata zakka ka fahimta ko amma duk abin da na'urar ta kawo na kuɗi ya taru ya kai matsayin zakka za a fitar da kuɗin zakka wannan shine bambancin su na'am sai ya shekara duk abin da ya ka samu na kuɗi ya hukuncin su shine sai ya shekara hadisi zo zo kan wannan a cikin wannan hadisin insha Allah wa alaikum salam kamar haja wanda yake shago eh kididdigewa din za a kididdige a kai da aka sai kuma har za a za a tattara da riban da za a samu wannan tambaya ce mai kyau hajar da mutum ke wurin sa bai riga ya sayar ba to shekara ta yi zai fitar da zakka to idan ya zo lissafin kuɗin wannan hajar zai lissafa ne a yadda ya saya ko a yadda farashin ta yake kasuwa yake sa ran sayarwa wanne zai a ciki yadda ya saya don yadda ya saya tabbas ne ribar da yake sarin ya samu fa ba tabbas ba ne an gane ko idan aka ce ribar da yake son samu zai iya samu tangarda kaga wannan abin ya faɗi ya kari kila ma har ya sauko kasa da yadda ya saya to da haka abin da ke da tabbas shi zai gina hukunci a kai ba abin da zai samu ribarsa ba akwai waɗanda suke ganin a farashin sa na kasuwa na rannan to amma wannan ba tabbas bane farashin kasuwa matakar ba an zo an saya bane ai ba tabbas bane ba kuma duk da haka yadda ya saya zai abin nan tunda yanzu yana hannun ka ka san kaza na sayi shi to lissafin yadda ka saya zaka yi ba za ka lissafin faduwa ba tunda baka fada din ba Mm. abin da na faɗa miki na yanzu shi yasa lokacin da nake magana kai daga hannu kake ba ka so ka ji mai zanci kuma shi ka tambaya shi ne abin da na faɗa yadda kasa ya shi ka za ka yi lissafi ko da bayan ka fitar zai sauko kasa ai wannan dai ne ba san zai sauko ba zai yi wa sauko zai yi sama sama da kima ba eh in ya san ko to ma ya je zai fada ya ce ya san ko da to me ya kafin ya zai ko ma ta kuma haka ko ma dai bai koma ba dai dole dai haka zai fitar shi kasuwanci fada ma yadda yake akwai faduwa akwai riba ciki shine ka'idar kasuwanci kuma shi kasuwanci yadda yake dama wato yana ginuwa ne akan bangaren kowa na son ya dake hancin wani tsakanin mai sayar da mai sayarwa yadda shi mai sayarwa zai ce maka naira dubu da ɗari biyar nawa ka saya haka shi mai sai kuma zai sai naira ɗari biyar ba haka bane ba shi da ya ce dubu da ɗari biyar idan an bashi ba karba zai ba shi da ya ce ɗari biyar da ya ce idan an san masa ba saya zai ba ka kowa na son ya bugi wani to saboda haka sai a zo sai a haɗu a tsakiya to a lokacin nan abin da ake bukata kar mutum ya tambaye ka wai nawa ka saya wannan ba sharadi ba ne kai ɗan kasuwa sai ka faɗi nawa ka sayo hajar ka kar ka zo kana bata kanka lokaci kana rantsuwa wallahi tallahi littafin nan naira dubu na saye shi kuma ina son lalle sai na ci wani abu a kai ya bayyana cewa ɗari tara ka saya yanzu me amfanin rantsuwar naira ɗari ka rantsa da Allah kan naira ɗari ka yi ƙarya ka rantsa da Allah kan ƙarya kan naira ɗari ya maka me dan Allah za ta biya maka bil din nefa wani wata bot to me za ta sai maka za ka yi rantsuwa a kanta ma'ana Allah ba ka dauki Allah da girma ba a cikin zuciyar kake duk wanda yace gaskiya nawa ka sai ka ce ba sharadi bane in fada ma nawa na saya mu yi ciniki da kai ka sai kaya shine maganar gaskiya kuma akwai yan kasuwa da za zo ya nawa sai ka ce to in faɗa ma gaskiya ko kuma dai in sa ma suna ma'ana gaskiya ce zaka yi kana neman shawara sa bayan Allah wajen ma kai gaskiya sai ka nemi shawara ta ni mai siya wai neman shawarar kai ke in ka da ai gaskiya ai in ka ce baka son ai gaskiya a sa suna to a sa suna kai fa Allah ya wajen ma gaskiya kuma da gaskiyar nan Allah ce zai sanya maka albarka cikin abin da kake da kasuwanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah shi ne yake zama na ukun abokanan hulɗa guda biyu matukar ɗaya daga cikinsu bai sa ha'inci ba a zuciyarsa da ɗaya daga cikinsu ya sa ha'inci a ransa to Allah ya fita daga cikinsu ya kyale su da dabararsu yadda kai mai sayarwa karka sa ha'inci haka kai ma mai sayi karka sa ha'inci kai mai saye abinda mai sayarwa abinda ake so ga haja ta kudin ta kaza amma wuri kaza tana da aibi kaza wuri kaza tana da aibi kaza in akwai aibi dole sai kai bayani kai mai saye ko abin da kake so kai bayani zan saya kaza kudin nan dukkanin su masu kyau ne ko kuma a akwai naira hamsin a tsakiya ta dan yagi na sa mata filasta amma za ka karba a haka dole sai kai bayanin kudin ka idan akwai aibi kai shi kuma dole bayanin hajarsa in akwai aibi a ciki idan kudin yan jabu ne ka riga ka daga kaga babu kan sarki a ciki kasan yan jabu ne ko ba za ka je ka ba da kasuwa ba kai wanda ya zalunce ka ka bashi ka nema a kiyama amma kai kaka je ka zalunce wani ka'idar musulunci kenan kai iyakacin dabarar ka kar ai maka wayo amma kai iyakacin dabarar ka kuma kai kuma kar wa wani wayo ka'ida umariya kenan yace lastu bil khibbi wal khibbu yakhda'uni yace ni ba mai yaudari bane amma duk wayanka ba za ka yi mun wayo ba haka Umar dan Khattab yace ni ba zan yaudar kowa ba amma duk yaudar mai yaudara kuma ni ma ina da wayan da ba zan yadda kai ne goro ba to haka ake son musulmi ya zama wayanka ta yaya za ka ka fita ba ya za ka ka cuci wani ba Allah shi wani gaban ka ta وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها متجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من أزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته حديث daga Bahad ibn Hakim an abihi an jaddihi radiyallahu anhum qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace fi kulli sa'imati ibilin cikin dukkan raƙuman da ake kiwon su fi arba'ina cikin duk adadin arba'in nasu bintu labun za a bayar da raƙuma ta mace yar shekara uku bintu labun ta gama shekara ta biyu za ta shiga ta uku tun jiya mun faɗi wannan ko wato ana ce mata bintu labun dan a ɗabi'ance lokacin da raƙuma ta kai shekara biyu ta shiga ta uku to lalle lokacin mahaifiyarta ta sake haihuwa tana shayarwa tana da nono sai ake ce mata bintu labun yar mai nono ko yar mai shayarwa an gane ko la tufarraqu iblun an hisabiha kar a raba raƙumma daga lissafinsu me ake nufi da kar a raba raƙumma daga lissafinsu kar ya zanto ina da raƙumi ashirin kana da ashirin muna hulɗa muna kiwo tare idan zakka ta zo don dabara sai mu raba su da juna ko ina da tumaki ashirin kana da ashirin in zakka ta zo sai mu raba su da juna sai da in mun raba su tumaki na basu kai zakka ba kai wa naka basu kai ba amma in suna haɗe kuwa sun kai annabi ce ba za a raba su daga lissafinsu ba waɗansu suka ce ma'anar la tufarraqu iblun an hisabiha ma'anar wannan magana shine kar a bambance laƙuma ta fuskar lissafin su ma'ana idan an tashi lissafi da ramammiya da ƙosasshiya da tsohuwa da wadda take yarinyar dabba dukkanin su ana lissafi ne ɗaya biyu uku hudu kaza har su kai ba za a ce ba to wannan tun da ramammu ne guda biyu a madadin ɗaya a kowace ɗaya ita take ji da ba za a ce kai wannan girman ta yayi yawa ita kadai a madadin biyu da haka mun sabo daya biyu uku hudu idan muka zo kanta sai mu ce biyar shida ita kadai dan katuwa ce a la tufarriqu iblan an hisabiha manzo Allah ce man ataha mutajiran biha wanda ya bayar da su dabbobin nan na zakka mu'tajiran yana mai neman lada daga al'ajaru ne yani taliban al'ajra ila Allah yana neman mai neman lada wajen Allah falahu ajruha to yana da ladan a ce wannan sai ke nuna mai zakka ya bayar da kyakkyawan niyya don ya dace da ladar sakamako wajen Allah don ya ce wanda ya bayar yana mai neman lada don yana malamalu bin niyyat wa yana malikul limri'in ma nawa to falahu ajruha yana da ladanta wa man mana'aha wanda ko ya hana zakka ya kirmiti sai ya hana zakka annabi ya ce fa inna akhizuha wa shatra mali to za mu karbi zakkar ko mu karbi rabin dukiyarsa azmatan min azmat rabbina wajibi cikin wajiban ubangijin mu haka Allah ya wajabta a yi duk wanda ya taurin kai ya ba da zakka har sai da aka zo da karfi za a fitar to za a karbi zakkar a yi lissafin eh to yanzu yana da yana da tumaki ne guda ashirin to guda guda guda arba'in ɗaya ce zakka ko to an fitar da zakka to kuma sai a kalli rabin su kuma sai a kwace rabin a raba talaka fi sabilillah saboda nan gaba kar wanda ya kare yin wasa bai fitar da zakka ba yaya za ta fitar da wannan dokar kowa zai zakka daidai ba wani zai fa inna akhizuha wa shatr mal annabi ce azmatun wajibi ne min azamat rabbina daga cikin wajibaban al'amura da Allah ya wajabta mana wannan uquba ce uqubatun maliyya uquba ce ta fuskar dukiya da Allah ya tilasta a yi wa dukkan wanda yake taurin kai wajen ba da zakka la yahillu li ali muhammadin min shay baya halatta ga zurriyar gidan annabi min ha a ba su wani abu na zakka din ko min kankantarsa su ba sa karban zakka duk alul baiti ba sa cin zakka duk ma sadaka ta wajibi ba sa ci ko ta kafara kafara rantsuwa kafara ta wanda ya sadu da iyalansa da ranar cikin ramadan kafara ta mai kisa ta mai duk dukkan kafarat ba a baiwa ahlul baiti amma sadaka ta nafila wannan idan sun karba ba su yi laifi ba amma sadaka ta wajibi ba a baiwa ahlul baiti bai halatta su ba shine la yahillu li ali muhammadin min hashayi to wannan uquba ta cewa duk wanda ya hana zakka za a karbi zakkar da karfi kuma a karbi rabin dukiyarsa shin hukuncin na nan ko an shafe shi waɗansu daga cikin maluma suka ce an shafe shi babu wannan hukuncin yanzu a da annabi ya aiki da shi daga baya an shafe to a gaskiya ba ka yin da'awar cewa hukunci kaza an shafe hatta tusbita lana nasikh har sai ka kawo wanda ya shafe shi da yanzu ga hadisin da ya tabbatar kai kuma sai ka kawo wanne wanda ya shafe wanda inda zaka bincika gaba ɗaya ba za ka samu ba ijma'i kuma baya shafe hadisi ijma'i baya shafe aya sai dai hadisi ya zo ya shafi hadisi ko aya ta zo ta shafi hadisi amma ba zai yi ba hadisi ya tabbatar ga bakin manzon Allah kuma wani yayi da'awar nas ba zai yi ba assalamu alaikum sadaka nafila sadaka nafila ta ganin dama yanzu ka dauki dukiya da galjin ka zaka ba sadaka dole ne shi ne magana ba na abu ne da ke bukatar dogon bayani ya haƙuri kun fahimta ko da haka wannan hukunci ba shafe shi ba shine shekul islam ibn taymiya ke cewa dukkan abin da ya shafi hukuma ta dukiya ba taba shafe ko ɗaya daga cikin su duk hukuma ta dukiya da musulunci yayi ba taba shafe ko ɗaya daga cikin to wannan kuma an yi neman babin ta'zir ta'ziri ne shi kuma dama ta'ziri babin sa tun daga shugaba ya ɓace wani abu ya rabawa talakawa har zuwa ya halatta yayi kisa ga mai irin laifi kaza ko da ba haddi akan kisan matukar ijtihadin shugaba ya kai shi ga cewa yin kisan shi zai hana faruwar irin wannan laifin nan gaba ya halatta yi da shi taziri babu ruwa sai horo a cikin musulunci da aka baiwa shugaba ko alkali kofarsa tana da faɗi kwarai da gaske da haka babu ne ne alal ijtihad ya duba wa nazar fil masalih ya duba cikin maslaha idan mutum na laifi iri kaza to laifi iri kaza kila masu abin da zai hana a yi wa mutane su daina irin wannan laifin yanzu shi ne a yi musu tara iri kaza babu haddi da shari'a ta kawo cewa mai laifi ka duk abin da yake da haddi dama za a yanki da haddi saurayi da yanzu na kaga bulalar dari wannan babu ganin wani ijtihadi ko taziri bulalar dari za a yi da kaza magidancin da yanzu na a jefe shi kowa ya huta ba shi kenan ba shi wannan kawai sai a yi babu wani maganar taziri to amma a kawo wani abu wanda yake wato laifi ne a shari'ance amma shari'a bata tanadi horo ba karkashin qur'ani ko hadisi to wannan sai alkali ya duba ya hango ko halifa ya duba ya hango ya ga wani irin hukunci zan yi wa wannan mutumin wanda zai hana faruwar irin wannan laifin duk abin da ijtihadin sai kai shi ya aiki da shi ya halatta ko da kisa ne wa alaikum salam yayi daidai matukar alkali ko shugaba halifa ko sarki ya duba a yi sa malamai suka ba shi fatawa cewa ai yanzu ba abin da zai hana fatauci na hodar iblis ko ken sai kisa idan ya kashe bai laifi ba wannan dan shi a ta'zir babu huwa babu huwa sai wannan ya kun nasi akan su yan fashi da makami dama an yi qattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi zabi aka biyo shugaba yayi ɗaya daga cikin hudu ko dai in ya kama su ya kashe su shine an yi qattalu ko ya tsire su kafin kisa shi ne a kafa wani dogon katako a kofar kasuwa a tsire mutum a jiki da ransa har ya mutu waɗansu suka ce kashe shi za a tsire waɗansu suka ce a tsire shi sannan a kashe shi duk wanda aka yayi aw yusallab aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko yake hannun dama da kafar hagu aw yunfaw min al-ardi ko ya kore su daga kasar a ce daga yau kai ba dan Najeriya bane ba tafi can wani wuri daban to sai waɗansu suka ce idan aka ce a kore shi daga ƙasa to ai yanzu kun kore ya kun kusa kun tura wa waɗansu ya za a yi kenan da suka ce abin da ake nufi da korewa daga ƙasa a batar da shi daga farfajiyar ƙasa shi ne a sa shi kurkuku har illa masha Allah eh sai in an ga ya bayyana tuba daga baya to sai a zo a fitar da shi to wannan al'amurra an bai wa shugaba zaɓi kamar da imam malik bin anas ce zaɓi ne aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard zalika lahum khizyun fid dunya wannan shine kaskancin da Allah ya wajabta yi musu a nan duniya wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira suna da azaba mai girma in basu ba wannan shine hukuncin dan fashi da makami saboda ba su da imani ba su da tausayi ba su da jin kai ba su dace a bar su cikin jama'a ba datti ne ko jikin gangan jiki ɗaya a gangan jiki guda ya aka samu gaba ɗaya ta kamu da illa ta yadda idan ba a yanke ta ba za ta harbi sauran me ya fi alkhairi a ji tausayin wannan gabar a kyale ta ko a yanke ta don sauran gabai su kubuta a yanke ta to balantana mutum ɗaya ya lalata cikin jama'a kai wani malami da karfi ce a yanke ta kawai to balantana mutum ya gurbace cikin jama'a ya zanto rayuwarsa cikin jama'a barazana ne ga rayukan jama'a da dukiyarsu kuma rai yana ɗaya daga cikin manufar shari'ar musulunci kiyaye rayukan jama'a yana daga cikin manufar shari'ar musulunci kuma kare dukiyoyin jama'a to sai mutum ya zanto barazana ga rayuwa da kuma dukiya me ya amfaninsa a kawai da shi daga ban kasa kowa ya huta kaga shi wannan akwai nasi a kai amma kaga mai fataucin kayan kwaya da koken da waye wannan ta hanyar taziri yin alkali yanke musu hukuncin kisa yayi a tsarin musulunci an fahimta ko da haka aka samu Umar ibn Abdul Aziz duk wanda yayi zakka Umar ibn Abdul Aziz Abdullah dan Umar duk wanda yayi sata a wurin da ba hirzi ba kasa in mutum ya sata a wurin da yake hirzi da ma hukuncin sa shine a yanke masa wa sariqu wa sariqatu faqadu aydihim mutumin da duk ya yi sata a wurin abinda ake nufi da hirzi ka sato abu a ma'ajiyarsa a rufe sai ka balla ka fitar da shi shine sata amma idan ka ɗauki abu ba a ma'ajiyarsa ba to wannan ba sata bace ba a lafazin shari'a ba sata bace duk da a yare za mu ce me ya sata a ce ai an sacewa wani mashin a kofar kasuwa kofar kasuwa ai ba ma'ajiya bace ba amma in yana cikin sauran kofar gidansa ba in yana cikin garejin gidansa ba mota tana cikin gareji wani je fasa ya dauka kaga sai kuɗi suna cikin jaka a cikin daki wani je bude dakin ko bude da kare dauka kaga ma'ajiya ce amma kana tafiya cikin kasuwa sai dan sane ya sa hannu cikin aljihun ka yau da reka ya fitar da naira dubu biyar kaga sane ne ba sata bace ba ka ajiye takalmin ka kofar masallaci ma'ajiyarsa ce ba wurin kare takalmi bane aje shi kofar masallaci sai zo ya dauka to kaga shi ma nan gurin dai ya ya dauki wani abu a masallaci amma ba za a yanke masa hannu bayan an kama shi to ya an kama shi mai kamata a masa sai a masa ta'aziri idan satar takalmi ta yi yawa a masallaci sane ya yi yawa a kasuwa alkali ya ga gashi kuma shari'a ba ta tanada a yanke hannu ba to sai ya yi istihadi ya ga menene zai zartas na doka wanda zai hana satan takalmi a masallaci ya hana sane a kasuwa ya hana sacewa mutane kekuna ko mashina a kofar masallaci ko a kofar kasuwanni idan istihadin shi ya kashi cewa duk wanda ya sane a fille masa kai shikenan amma shi Umar ibn Abdulaziz Umar Abdullah dan Umar shi abin da yayi yace duk wanda kama yayi sane ya dauki dukiya ba a ma'ajiyar ta ba daukar da yayi ai ba sata bane da za a yi hannu yace to idan an kama shi ya kawo wannan dukiyar kuma ya je ya kawo kwatankwacin ta a raba talakawa sarka fi sabilillah ya saci dubu biyar sai a ce kawo dubu goma dubu biyar ta wanda kasata dubu biyar kuma a bai wa talakawa bayan Allah sarka fi ya zai laiburanci ba ko alƙalanci ba ko shi ai dama amfanin security a ƙasa kenan kasashe da duk inda aka ce ana bin tsarin musulunci ina zaka je ka bata wai zai goyi bayan ka kowa musulunci ke ko mahaifi da ya haifi mutum ba zai goyi bayan su ba kowa ko gani dan kowa ya ladabtu da fadin Allah ta'ala wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba kowa ya ladabtu da wannan da haka ba wanda zai ya boye ka ko dai ka je ka kai wannan kudin da kanka ko ka bar garin babu kuma yadda za a yi to ballantana yanzu a kasashen da suka ci gaba ba yadda za a yi ko tara aka yi maka dole sai ka je ka biya kana kan titi idan danja ta tsayar da kai traffic light ta tsayar da kai ta zo ka wuce shikenan sai dan sanda ya bi ka ya taka birki ya yi rubuta maka tara ya baka rasul ka je ka biya shi ba shi zai karba ba daga nan zuwa shekara goma ka je ka biya idan ka ki zuwa ka biya za ka zo wata rana za ka fita daga kasar duk gaba ɗaya sunanka an sa shi a cikin kwamfuta a kowace ma'aikata ka je canza takardun mashin sai ce ya ana bin ka tara nan ka ketare dan jami ba da hannu baka biya tara ba zaka canza takardun mota haka zaka canza zaka sai gida haka zaka canza fentin mota haka zaka fita daga kasar haka kana neman biza har sai ka biya dole waɗannan al'amura fa daidai da su Saudiya wanda daga 1980 suka fara samun man fetur kafin ma su samu mun da samu suna da wannan tsarin na rayuwa daidai da mota idan ka zo kana son ka canja fentin motar ka sai ka je ka kai kanka wurin hukuma mota ta yalauce zan canja fentin ta ya koma kore ya koma green ya koma kaza to sai a rubuto maka takarda hukuma ta amince za ka canja fentin motar ka daga kaza zuwa kaza sannan ka zo ka kawo mai fenti ya canja maka amma haka ka zo ka ce a canja mun fenti a canja ma aka sani ko satu ta kai ba za a canja maka ba shi kuma in yi canja hukuma ta kama hizan da kudarsa zama na gaskiya da gaskiya ke ba zama na kara ba irin wanda muke ciki da haka dai ya yan uwa ukuba ta dukiya hukuncin ta ba shafe ba bisa ga zance mafi inganci shaykhul islam ibn taymiya ke cewa ita ukuba ta dukiya nau'i uku ce ko dai a lalata abin gaba daya idan haka yafi dacewa yace kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarni aka rusa tulunan giya da ɓarenin giya da mataki-mataki da wato abin nan da ake sayarwa sai aka ce duk a rusa su ai da annabi ga dama zai iya cewa a zubar da giyar a wanke kokon a wanke darkan a wanke tukunyar ayi amfani da ita a wani abu amma sai ce me a rusa ta wannan kaga hukuma ce maliya an tariqal itlaf lalata abin gaba ɗaya ba a su kamar mutumin da yake cinikin gumaka yana sayar da gunki ya yi mutum mutumi na dan adam imma da karfe imma da zinari imma da wani sinadari daban kaga idan an zo duk konawa za a yi imma mutumin da yake sayar da kayayyakin wasa yana sayar da kwallon kafa yana sayar da menene yana sayar da irin ragan nan da ake lantanis da ita yana sayar da kaza da abin da yake shagalar da jama'a idan an zo sai a hada sai a yi sai a kona imma mutumin da yake sayar da littattafai na batsa yana sayar da nobel nan da suka da yake abin nan din batsa ko yana sayar da video cassette irin glow films indian films american films da ke dauke da batsa da rashin kunya da fitsara da ayyukan ta'addanci idan an zo sai a kona wajen yana sayar da giya saboda kayan maye ne idan an zo gaba ɗaya kantin sai a rufe sai a cinna masu wuta itlaf ukuba ta musulunci ke ba ma a san a karba abun a lalata shi kawai dan nan gaba kar wani sake irin wannan kasuwancin mutum yana sayar da hotuna na mata tsirara samari suna saya suna makalewa a dakunan su sayar da hotuna na kartun in rasulun din daga su kitika kitika kamar aladu duk wannan sai a tara hotuna sai a kona ka'idar musulunci ke itlaq yamma kuma tagayyir wato dukiyar a canza ta daga wani matsayi zuwa wani matsayi kamar mutum ne yake sayar da wato ainihin zanen gado amma da hoton dan adam a ciki labule da hoton dan adam ko da hoton barewa ko da hoton zaki to kaga idan aka zo shi wannan dukiya ce idan aka ce a kona za a saranta kuma tun da abin da ya bai kai na waɗancan na baya ba me ya kamata a yi masa shine sai a gayyara ta daga zanin gado da dama duk inda hoto yake annabi ce kai shine hoto in ka yanke kai ka gama da shi labule mai kyau da hoton dan adam ko da hoton barewa sai ka yanke daidai wajen ka kaga labule ya lalace sai a canza shi koma mai rigar fulo ga daga hudu wannan shi ne mai tagayyar kaga dai ya dan ya an gayyara masa abin da kansa wa alaikum salam bari in kammala bari in kammala kaga wannan tagayyar ne canza abu ne to akwai hukumar da gayyarawa mutum abin ake yi ya danganci wani iri ne duk wannan malamai sun layanta su akwai kuma da abin da tamlik mallakar ce za a kwace daga hannun mutum gaba daya mutum ne yi turare sai ya garwaya shi da ruwa mutum ne ke sayar da fetur sai ya garwaya da kananzir mace ce ke sayar da man gyada sai ta haɗa shi da wani man da ba mai kyau ba mutum ne ke sayar da takin zamani sai ya samu yashi mai kyau sai ya haɗa da takin zamani hukuncin sai da an kama shi ba wai a ce a kona takin ba dan ba za a yi hasararsa ba ba kuma za a ce a canza shi daga fetur din da aka samu yana sayar da fetur ya hada da kananzir to idan hukuma ta musulunci ce sai ta kwace sai ta raba su sadaka fi sabilillah ce na masu bukata ga tanka guda ta Allah ne ya hada fetur da kananzir ya hada shi da diesel ya hada shi da kaza duk ma da abin da ya hada duk sinadarin da ya hada sai a kwace sai a raba ta kafi sabilillah an samu ladanci dan nan gaba kare sake duk wannan yana kawo mana dan musan tanadi tanadan musulunci wajen tsara rayuwar bil adam ba zai zalunce ka ba ba kuma yadda kai kai zalunci ba adalci kenan musulunci amma duk mulkin da ba na Allah ba sai ka samu rashin gaskiya a ciki shi yasa muke shan wahala a rayuwar da muke cikin saboda babu wani tsari na Allah da ake bin sa ka'in da na'in tsakanin sama har kasa abinda mutane suka dauka halal alhalalu ma hallafi yadaika duk abin da ya faɗo hannunka fa huwa halal ma hallafi yadaika sallallahu alaihi wasallam matukar ka yin kuri ka samu halal ke matukar ka yin kuri ka rasa to ya zama haram ke Allah ya tsare wannan hadisi na cewa wato ainihin inna akhidhuha wa shatr malik zuwa karshe yace rawahu ahmad wa abu dawud wa nasa'i wa sahahahu al-hakim imam ahmad da abu dawud da nasa'i sun rawaito hakim yace sahihi ne wa allaka shafi'i imam shafi'i ya rata yadda alqaula bihi ala thubuti yace in hadisin ya inganta to ni ma fatawa ta kenan dai shi a wurin sa yayi bincike ya kasa yanke hukunci inganci ko rashin inganci yace ana qulu bihi in sabata in ya tabbata ni ma fatawa ta kenan haka imam shafi'i yace yi shiru to hadisi kuma ya tabbata dan hadisi ne hasan me kace malam
kamar yanzu da aka ce ko an samu jarin da ko da biyar da ko ana iya yanke kan eh nace maimakon yanke kan in ana ganin zai bata shi ana iya sa fenti ko na abu a rufe shi ko a share shi idan ya kasance zane ne ko kala ne kaga ba dinka shi akai ba kaga fenti zai iya kawar da shi kenan amma idan dinka shi akai fa da dinki ne akai dinkin surfani kaga dole sai da a yanke kan kenan ko kuma a warware mai duk abin da ba zai warwaro ba zai fentu ba kaga kenan dole kuma annabi ya ce a cire kan kaga sai tashi daga labule ya koma rigar fulo kenan da an cire kan ya zama ba labule ba kenan taghyir kenan eh ba ji ba faci
idan an yanke kan ai bai zai hana zai bayyana idan an rufe ko ba zai bayyana ba to durin da ba za ta wadatar ba wai ku kuma yadda shi rigar fulan shine aiki وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الهول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يقول عليه الحول wannan hadisi daga Ali bin Abi Talib yace manzon Allah sallallahu alaihi ya ce idan kana da dirhami 200 wa hala alaiha alhawlu kuma shekara ta kewayo suna nan basu ragu ba daga 200 babu laifi su karu amma basu ragu ba fa fiha khamsatu dirahim to zaka ba da dirhami biyar wa laysa alayka shay'un hatta yakuna laka 20 dinaran in dinari ne ba abin da yake kanka na zakka har sai ka mallaki dinari 20 wa hala alaiha alhawl kuma shekara ta kewayo kan dinari ashirin din nan ba su ragu ba in ta kewayo fa fiha nisfu dinarin to zaka ba da rabin dinari ɗaya cikin arba'in din da yake fa ma za da abinda duk ya karu akan haka fa bi hisabi zalika to shi ma lissafin wannan din zaka yi masa ɗaya cikin arba'in an gane ko dan ya iya ka mallaki dirhami a ɗari biyu to ka iya mallakan ɗari hudu kuma ka iya mallakan sama da haka dubu sama da haka duk dai abin da ka mallaka ya ɗoro a kan hisabi to hukuncin sa hukuncin hisabi ɗaya cikin arba'in za ka haɗa dukiyar ne gaba ɗaya ka fitar da ɗaya cikin arba'in wannan shine zakkar kuɗi ke rawahu abu dawud wa huwa hasanun imam abu dawud ya rawaito hadisi ne hasan wa qad ikhtalafa fi raf'ihi malamai sun yi sabani kan cewa shin hadisi ne wanda yake marfu'i ko kuma hadisi ne mawqufi bisa ga zance mafi inganci hadisi ne marfu'i kuma ibn hajar da kansa ya ce hadisi ne hasan ko da cikin littafin fatahul bari haka kuma imam nawawi ma ya inganta shi ya ce hadisi ne hasan walaysa fi malin zakatun hatta yahula alaihi alhaul dukiya babu zakka akan ta har sai shekara ta kewayo akan ta duk dukiyar da ka mallaka babu zakka sai mai shekara ta kewayo idan ka mallaki shanu ko tumaki ko awaki ko raƙuma sai shekara ta kewayo haka kuɗi amma zakka ta kayan noma kuwa daga lokacin da kayan suka nuna to zakka ta riga ta zama wajibi kenan baka cewa sai shekara ta kewayo da zaran kaka ta zo ka girbe amfanin gona to shi kenan lokacin fitar da zakka yayi kayan noma wanda shi ne hukuncinsa an gane ko wani tirmidhi na'am masu noma sau biyu a shekara ke nan su yi fitarwa sau biyu.
Kwarai, mai noma sau biyu ko sama da biyu a shekara duk lokacin da ya noma abin da ya noma kakar abin ta yi ya kai ana fitar masa da ya kai adadin fitar da zakka zai fitar masa haka in ya sake kuma haka zai sake.
Jiya ranar na yi tambaya kan dangane da in misali shekara. Dan bai goce ba wanda ya kama a kai matsalan da ce kamar naira naira dubu ashirin ta cire mata zakka ta shekara ita zama ashirin da biyar ya tsin kan ya za yi Za a fitar musu shi ne nace dukkan lissafin kudin za ka yi ɗaya cikin arab ɗaya cikin arba'in shi kenan ba wai sai ka ware nisabi ka ce nisabin shi wannan kaza shi kuma wannan dubu biyar shi kuma kaza idan ka haɗa duka ɗaya cikin arba'in magana ta ƙare da mai miliyan ɗaya da mai miliyan ɗari duk dai hukuncin ɗaya ne kowa zai ba da kashi ɗaya cikin arba'in kun gane da kyau ya yi magana amfanin gona kuma ya zai ba kudi yake magana shi wa alaikum salam to ai wannan shi wancan hukuncin na cewa a fasa kwalaban ko tukwanen da aka dafa ɗaiɗaikun mutane ne aka ba hukunci a hannunsu ko gwamnati gwamnati gwamnati ba wai kai ne za ka je kai hukunci ba karo ne ce to mala ya ce duk gidajen giyar garin Najeriya sun da musu wuta a'a gwamnati ce take da wannan hakkin ba a bayar da hukuncin a hannun ɗaiɗaikun jama'a ba shi musulunci yana da tsari baya ba da hukunci a hannun ɗaiɗaikun jama'a in ba ka magana jin haushin wani sai ka zarge shi da kaza ne sai ka je kai kaza ka ce ai gada musulunci ya ce ai wa mai kaza kaza kaga ya zama abin da ke yana magana kan kwalba a'a ina zuwa din naji ku kyale ni mana in gama ai na fahimci tambayar sa to amma kwalbar yanzu idan aka tsaftace ta zaka yi amfani da ita sai dai kawai abin da zaka yi amfani da ita me zaka zuba a ciki bai kamata ka zuba abin da ake ci ko ake sha ba musamman abin da ake sha dan karka jawo kanka zargi sai mutum ya saka nan zura ciki a yau ma dai zama ta yi zarzo baro da cikin kwalban giya kaga zai jawo kansa zato ke وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يهول عليه الحول إمام الترمذي يروي حديثي لك عبد الله بن عمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم شي عبد الله بن عمر يتي man istafada malan dukkan wanda ya mallaki wata dukiya istafada bi ma'ana imtalaka kenan ko wajada malan fala zakata alaihi ba zakka akan wannan dukiya hatta ya hula alaihi alhawlu har sai shekara ta kewayo a yau din nan sai wata harka ta bude maka sai ka samu naira dubu ɗari biyu rana ɗaya kafin wannan ranar da baka da wannan kuɗin to yau din nan da ka mallaka ka kuɗin nan sun kai a fita musu da zakka dan har sun wuce nisabi to ba yau za ka bayar da zakka ba sai shekara ta zagayo iwar haka baɗi iwar haka sannan za ka yi zakka ba daga mallaka ake yin zakka ba sai me sai shekara ta ke wayo idan kana cikin tafiya cikin shekara yanzu muna cikin watan zulhijja ka tafi can wajen rabi'u sani sai kuɗin suka yi ƙasa har suka dawo dubu hamsin ka ga su zama za a fita musu zakka ba shi kenan zakka ta faɗi a kanka ka je cikin rajab sai suka sake zama dubu ɗari da hamsin to yanzu kuma ba zakka a kanka har sai wani rajab ya sake kewayowa kamar yan bai wayo ba a to dama ya zai yi wayo ya hanyar da kudin zai sauka kamar ya ake ya sai kamar me ya sai duk a duk abin ka kaddara ya sai duk abin da ya saya da wace manufa zai saya a yayi mai da shi ya saya to kaga yana da bukatar ta tunda za ta baya da mota kenan shi kenan ba zaka a kansa ko ya sai mai ya sai gidan shiga da can baya da gida ya da ma ba zaka a kansa wanda ke gidan haya nan shi ko ya sai mai ya ba da bashi akwai zakka a kai ranar da suka dawo ko ya mai da su ya aure da su yana da bukata shi kenan ba zaka ka duk abin da zai yi sai dai in ya sai wani abu misali ya je ya sai gero ya ajiye da wata manufa in ya ce dan ya sayar kaga kenan dama akwai zaka kai shi sai ya hada lissafin kudin da suka rage a hannu da kudin geron an ka riga ka gama da shi ta ko'ina na yake da can ba ana karamar banan su yana da yana da shi yanzu hakan zai gyara zai zaka ne ko kuma kamar wanda ake bashi yake da gidan haya wata rana kafin ma farkon shekara za ta kama shi kuma wani ya kuma haka akwai zaka na zaya
kan da dubu hamsin ko dubu dari ka je ka soke su aljihu ina fata an fahimta to kaga wannan akwai matsala a ciki to amma rigimar shi ne idan ka ce yanzu kuma mutane a koma kar wanda zai biya sai shekara to sai wani ya sha da kudin wani kuma da an zo karshen shekara sai ka neme shekara dama ya riga ya kama wani gidan ya yi fakin tun kafin a zo april din tun wajen januwari tun ya kwashe iyalinsa da an shiga cikin march kafin a zo april shi kenan sai ka neme shekara sama ka ga ya gudu da kudin ka ya aka bude wannan kofar kai kuma za a sa waɗansu cucuɗansu yanzu babu yadda za a yi dole a hakura da waccan karamar cutar sai har zuwa lokacin da za a samu gwamnati da za ta tsara wannan wannan tsari na musulunci kenan dole gwamnati ta tsara wannan yadda ba za a cuci kowa ba in a ce akwai gwamnati da tana aiki ba a bukatar irin estate agent din nan wai da za su yi zama a tsakatsaki a tsakanin mai gida da wa da masu haya suna abin nan da sauransu ba bukatar waɗannan ba bukatar waɗannan in akwai gwamnati wadda ta san abin da take yi irin gwamnati da ta musulunci ba bukatar wannan Allah shi mana gaban kafa ku yi hakuri mu ci gaba wa na abdullahi bin haka ne wa na amr bin shaibin wa na ali radiyallahu anhu qal laysa fil bakr al awamil sadaqa an karbo hadisi daga ali bin abi talib yace al bakr al awamil shanu waɗanda suke aiki kamar ake ɗora musu galma su ja ko a ɗora musu amalanki a ɗaura musu su ja ko a ɗaura musu igiya su rinka jawo ruwa daga rijiya irin wannan shanun babu zakka a kansu wannan hadisi abu dawud ya rawaito da daru kutsuni sai dai hadisi ne zaifi gaskiyar al'amari shine shanu waɗanda suke zaune a gida ko shanu ko tumaki ko awaki da kai ne kake ciyar da su ka sayo ka sayo dusa ka sayo harawa ka sayo karmami to wannan ko sun kai su dubu babu zakka a kansu kamar yadda muka ambata tun jiya waɗanda ke zuwa kiwo fa su ne ake fitar mata zakka amma dan cewa saniya ana daura mata galma ta za ta yi noma ta yi aiki kaza ta yi aiki kaza wannan ba shi za mu kalla ba shin kiwo take zuwa ta ci abinci ko ko mai gidan ne ke ciyar da su a gida in kiwo take zuwa akwai zakka akan ta ko da tana aiki in a gida ake ciyar da ita abinci ko tana aiki ko ba ta aiki kuma dai babu zakka akan ta kamar yadda muka riga mun gabatar sun jiya dan wannan hadisin dhaifi ne وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عبد الله بن عمر عن عبد الله عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي له مال فليتجر له ولا يتركه من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة an karbo hadisi daga Amr bin Shahab bin ana bihi an jaddihi har zuwa ga Abdullah bin Amr yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man wali yatiman lahu malun dukkan wanda ya jibinci dukiyar maraya falyatta lahu to ya rinka masa kasuwanci a cikin harkar dukiyarsa wala ya turku hatta ta'kulahu sadaka kar ya bar dukiyar nan baya kasuwanci har wato zakka ta zo ta cinye masa dukiya wannan hadisi turmuzi ya rawaito da dara qutni wa isnaduhu da'if da hadisin da'ifi ne wa lahu shahidun mursalun inda shafi hadisi ne da da'ifi to amma maganar dukiyar maraya ana kasuwanci da ita ko ba a yi ana yi yin kasuwancin nan da ita shin tilas ne idan aka baka ajiyar dukiyar maraya sai kai masa kasuwanci ko ba tilas bane ba zance mafi inganci shari'a bata ce maka tilas ne ba amma daga cikin babin ihsani kai masa kuma idan kai masa harkar kasuwancin nan in kai kana da halin rayuwa na yalwa ba sai ka ɗauki kokobo a ciki ba amma idan kai baka da hali kila ma jarin gaba ɗaya na maraya ne kai harkar kasuwancin kai ya baka da jari a hannu to duk lokacin da aka samu riba za a raba shi ka bashi ribar kudinsa kai kuma ka ɗauki daidai ladan wahalarka kamar da galibi aka riga aka saba a kasar hausa idan aka ce ga wanda ya baka naira dubu ɗari za ka yi kasuwanci kaga idan an samu riba galibi yadda aka saba ana rabawa ne gida uku sai a ce kashi ɗaya na riban nan naka ne kashi ɗaya kuma na mai dukiya ne kashi ɗaya kuma na ita dukiyar kaga mai dukiya na da kaso biyu kai kana da kashi ɗaya idan kun yi ittifaki akan haka kai da mai kuɗin an gane ko ko kuma kai ka tsara haka a matsayin ka na waliyinsa kana masa kasuwanci tunda shi yaro ne ba da zabi ya halatta idan kuma ku ce a raba tsakiya duk abin da aka samu na riba mai kuɗi na da rabi ni da na yi wahala wajen kasuwancin kuma yana da rabi ha kuma dai ya halatta kun gane da kyau dukiyar maraya ana son a yi masa kasuwanci idan wanda zai kasuwancin yana da ahaliya ne kasuwanci dan kila za a iya baka ajiyar dukiyar maraya ka iya ajiya baka iya kasuwanci ba ba wanda zai ci dila kai kasuwanci gaje ka shigar da dukiya cikin garari wajen jin tsoron kan zakka ta ci a je kuma ma gaba ɗaya kasuwanci ya cinye duka to kaga wacce aka yi kenan amma wanda ya kware ta fuskar kasuwanci yana da ahaliya ba ko cikin maza ba kowa ya kware ta haskar kasuwanci ba tunda baiwa ce da Allah ke ba wai ilimi bane baiwa ce daga ubangiji wani zai iya yin karatun boko har ya samu masters idan ka dora shi kasuwa yanzu babu abin da zai maka wani ko bai taɓa yin karatu ba ko takardar biredi ba da ita amma kuma idan ka bashi kuɗi duk naira dubu hamsin ya sani da zai kafin mako ya juya ta zama sittin ya sai kaza ya sayar ya sai kaza ya sayar baiwa ce to duk wanda ke da wannan baiwar shi ya kamata kai an baka dukiyar maraya in ka samu mai irin wannan baiwar kuma ya zanto amintacce to sai ku yarjejeniya da shi ya gudanar da kasuwanci kuma riba in an samu yana da kaza kuma dukiyar nan tana da kaza ko mai dukiyar nan yana da kaza wannan ya halatta amma idan ka san kana da jari mai karfi kana da jari dubu ɗari biyar miliyan ɗaya sama da haka aka baka dukiyar maraya dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ai bai kamata ka karbi ko ba haka Allah ce wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf wanda yake mawadaci to kamata ya kame kansa kare ci komai daga dukiyar maraya kai masa kasuwancin sarka fi sabilillah wanda yake talaka babu laifi ya dauki wani abu daga ciki dan Allah ka duba tsarin musulunci idan har aka ce wannan tsarin ke gudana waye zai ji tsoron ya mutu ya bar kansa kai ka san gaskiya ake ciki kuma har Allah ya faɗa wa mutane kai da za ka rike maraya ko ka rike dukiyar maraya ko ka zanto ko ba kai kake yi ba ka zura ido ga dukiyar maraya a hannun wani kana nasihanta sa kan hanyar da zai inganta ta dan Allah ya riga ya tsoratar da mu ya ce wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan da'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida mutane su tsorata fa su ma za su iya barin zurriya wanda suke jin tsoron salwantar su yadda kake jin tsoron bayan baka nan dan kai salwanta yau to zan ta wulakanta to ya kamata kai kuma ka kiyaye dan wani lokacin da baya nan sai kai ma Allah ya kawo wanda zai kiyaye naka ko da bayan baka tsarin musulunci kenan amma yau mutane idan suka samu dukiyar maraya ya gama yawo tunda dai babu wanda zai tsaya tsayin daka ya tsaya masa sai ka ga cewa an wahalar da shi to kuma mutum wuta yake ci a cikinsa bai sani ba innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira wuta mutum yake ci bai sani ba Allah ya tsare mu wa alaikum salam
suna cewa idan da su ne kai kana wada zuwa ba za ka ce wasu zaka wa saboda wancan da ya ka hadisi na kai ya yi wanda ke kuma kuma kai shi zai zai ce su zaka wanda ya wuce kuma zai zai ce su zaka ko za ka zaka wannan hujja to shi ne to ai baya da alaka da wai lambu da kuma tumaki baya da alaka da juna ta yaya za su kafa hujja da wancan akwai dai waɗansu hadisan daban da suke maganar me za ka fitar shin kayan lambu akwai zaka a kai babu zaka akan kayan lambu duk kayan marmari tumatiri tattasai karas salad da waye duk ba zaka a kansu me yake nufi to ai kayan lambu ya ce shi me kake nufi fayyace tambayar ka eh yau wato haka ya kamata ka ce noman rani haka yi kamata ka ce noman rani amma idan kace kayan lambu kaga bai bayar da ma'anar ba sosai noman rani shi ma akwai zakka kai akwai bambanci tsakanin abin da ruwan sama ya shayar da abin da kuma kai kai ban ruwa da kanka wannan bayanin zai zo cikin hadisan gaba insha Allah wa an Abdullah ibn Abi Awfa qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم an karbo hadisi daga Abdullah bin Abi Aufa Allah shi kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza atahu qaumun bi sadaqatihim in mutane sun kawo masa zakkar su qala sai ka ja ce Allahumma salli alaihim wato kenan wannan ladabi ne aka shiryar ga wanda ya karbi zakka sawa'un kai ne shugaba wani kawo zakka zaka rabas zaka yi masa addu'a sawa'un kai ne sa'i aka tura ka karɓo ka kawo shugaba in ka karɓa za ka yi masa addu'a sawa'un kai ne talaka mai halin ya baka da hannunsa ya baka zakka ha kuma didi za ka yi masa addu'a za ka ce Allahumma salli alaihim da wannan nassin Qur'ani ya tabbatar khudh min amwalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim duk wanda aka karɓi zakka za a yi masa addu'a a ce to Allah sanya maka albarka cikin dukiyarka Allah albarkacin zuriyarka wannan ladabi ne na musulunci kai haka kaga shi ma zai ji daɗi yadda kai ma aka baka dunkule ka ji daɗi aka baka kulli ka ji daɗi kaga kai ma ka faɗa masa shi ma zai ji daɗi da musulunci ba mu musulunci yana gina al'amura alal muwasa wato taimakeke ne da juna kowa ke fitawa kowa wa alaikum salam kalan tambaya ta samu kafin da zakka kuma dukiya kafin karamar zai kasance kuma ga wata harka ta neman kuɗi ko ba ka da kuɗin da za ka yi wannan hidimar da su ya kai da su haka mai ba da yawa shi wannan riba ya rage
wai ya fitar da zakka kafin ya rabar sai ga wata harka ta kunno kai ta kuɗi wanda kuɗin da ke wurinsa ba za su kai ba har sai ya haɗa da na zakkar da ya fitar to sai ya harkar da wannan kuɗi aka samu ribar ya za a yi kaga nan gurin wannan harkar ba za ka yi ta ba dan zakar idan ka fitar ya zama ba naka ba ta talakawa ce to amma bisa ga rashin fahimtar ko kuskure sai mutum yayi sai ya harkar to ai ya san kudin zakar da ya fitar nawa ne ya san kuma kudin sa nawa ne to idan aka samu riba sai ya raba kudin riban nan idan wannan kudin zakar ɗaya ne cikin arba'in ita ma ribar ɗaya cikin arba'in sai ka sa su cikin zakar sai ka bayar gaba daya ka fahimta ko sauran kuma ka sa cikin kudin ka wai hakuri وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم fi ta'jil sadaqatihi qabla an tahilla farakhasa lahu fi zalika an karbo hadisi daga Ali bin Abi Talib yace Abbas ibn Abdul Muttalib ya tambayi Annabi fi ta'jil sadaqatihi qabla an tahilla shin ya halatta ya gaggauta fitar da zakka kafin lokacinta kaji ahlul himmati ba wai jifiri bai ba shi kafin lokacin ma yake neman izinin annabi yanzu cikin watan ramadan ne zan fitar yanzu muna cikin rajab sauran wata biyu ko muna cikin sha'ban sauran wata da ya halatta in fitar ko bai halatta ba فرخص له في ذلك سأل النبي يا التي يباشر لهم يتوجهك فتر رواه الحاكم رواه الترمذي والحاكم وأن حديث ابن حجر يا كرف فاسسكين فتح الباري cewa dai sanadinsa daban-daban suna nuna yana da asali ya inganta وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة جابر بن عبد الله يتي النبي ياتي ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة duk abin da bai kai tsokiya biyar ba cikin azurfa babu zakka a kansa duk abin da bai kai ukiya guda biyar ba cikin azurfa babu zakka kaga kowace ukiya daya tana kunshe da dina dirhami arba'in kaga arba'in sau biyar shine nawa ɗari biyu kenan dukkan abin nan azurfan da bata kai dirhami ɗari biyu ba babu zakka a kai shine abin da yake nufi na farko kenan wa laysa fi ma duna khamsi zawdin min al-ibl sadaqa duk abin da bai kai raƙuma biyar ba shi ma babu zakka a kansa raƙumi ba a fitar da zakka sai sun kai biyar zuwa sama amma uku hudu babu zakka a kai an gane ko zaut raƙumi kenan wannan ismul jam'i ne daidai ne almuzakkar almuannas alqalil alkathir da ana ce masa zaut la wahid lahu min lafzihi وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة دكان wato dabino wanda bai kai wuski guda biyar ba shi kuma babu zakka a kansa kowane wuski daya yana daidai da sa'i sittin kaga sittin so biyar shine zai baka sa'i nawa kenan ɗari uku kenan to wannan sa'i ɗari uku duk abin da ka noma na amfanin gona in bai kai sa'i ɗari uku babu zakka a kai sai ya kai ɗari uku zuwa abin da ya sama ɗari biyar ɗari biyar da hamsin duk ba zakka a kai to shi kuma sa'i mudannabi hudu shine yake yin sa'i ɗaya to sa'i ɗai ɗai ɗai ɗai har ɗari uku sai in ya kai yawan haka sannan zaka fitar masa zakka in bai kai haka ba babu zakka a kanka shine laysa fi ma duna khamsati awsukin min tamrin wa da abina min tamri sadaka babu zakka cikin dukkan abin da yake kasa da ausuki guda biyar na dabino rawahu muslim imam muslim ya ruwaito wa lahu min hadisi abi sa'id radiyallahu anhu abu sa'id al-khudri ya ruwaito hadisi daga muslim dai kuma muslim ka ya ruwaito daga abu sa'id al-khudri kana wato shi abu sa'id al-khudri yace annabi ya ce laysa fi ma duna khamsati ausukin min tamrin wala habbin sadaka duk abin da bai kai wusuki guda biyar ba dabino ko abin da yake dangin kwaya kamar alkama ko shinkafa ko masara ko gero ko dawa da maiwa duk abin da bai kai wasu ki guda biyar ba shi ma babu zakka a cikin sa wa aslu hadisi ya bi sayyidin muttafaqun alayhi asalin hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri an riga an yi ittifaki akan sa ma'ana Bukhari da Muslim sun rawaito shi ashe dabino ma ana fita masa da zakka matukar ya kai sa'i 300 kowane sa'i kar ku manta shine mudannabi nawa hudu to shine kuma a lissafin yau na nauyin abin nan sikeli da ake aunawa kowane sa'i ɗaya yana kai nauyin kilogram biyu da rabi to biyu da rabi hasa sotin kilogram biyu da rabi su sittin ya zama nawa kenan kilo nawa kenan so sittin ya zama nawa kenan dari da hamsin kuma sau nawa kenan so tun da sau biyar kai to shi ne dai abin da yake ko sa'i ko ka ce wannan wanda ka ce yayi yadda dai zamu fahimci lissafi eh a wato shi da su wannan yadda ake bukatar da na fitar da zakar amfanin gona
ba lalle bane ba ba sai ya zama tsaba ba ya halatta ka fitar bayan ya zama tsaba ya halatta ka fitar ko bai zama tsaba ba musulunci ya yarda da abin da ake kira khars wanda hadisin sa zai zo nan gaba abin da ake nufi da khars shine kirdado akwai kwararru wajen harkar noma wanda da ya ga dame na gero zai ce wannan daman inda za a cashe zai kai kwano goma zai kai kwano bakwai to sai ga dan muna masu kawo na irin wannan da za su kai kwano goma goma sai a yi lissafin su haka ya ce duka dai idan an tashi zai kai wusuki kaza zai kai sa'i kaza to shikenan to kowane wusuki ko to to shikenan menene daidai hakkin talakawa don a fitar ta fuskar kirado ya halatta shi ne abin da ake faɗa kasar Hausa cewa kowane dame goma a bayar da me shikenan yayi kowane dame goma a bayar da dame yayi dan misali matukar idan an haɗa dammunan kai ka san gonarka idan an cashe abinda ake so ai ka san dai me ka san ya isa ka ko isa ba da ka kalli dammunan kai da ka kalli amfanin gonar ka san in ai cashe zai kai sa'i 300 ko ba zai kai ba ko gani ido ka kirda da zaka ce kai wannan ya fi 300 ai nan zai kai 500 ma ai zai kai dubu ma kaga ya kai zakka kenan to sai a bayar da kashi ɗaya cikin goma na wannan abin da ka noma in ruwan sama ne ya shayar da shi ɗaya cikin ashirin yan ban ruwa kai noman rani ɗaya cikin ashirin ka gane ko saboda mai ka ɗan sha wahala wajen bayar da ruwa sawon ka bayar da ruwa da inji ne ka bayar da ruwa da hannunka ne ɗaya cikin ashirin in ko ruwan sama ne ya shayar ko kuma a'a wurin dama fadama ce tana da dausayi ta yadda da an watsa irin kawai sai a tafi dausayin wajen kawai zai sa abin ya fito har ya nuna shi ma daidai cikin goma daidai ke da ruwan sama ne shayar da shi auduga babu zakka kan ta ai ba kayan abinci bace ba sai dai in ka noma ka sayar da audugar ka samu kudin da sun kai zakka za ka fitar musu in sun shekara وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري ولأبي داود إذا كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني أو النضح نصف العشر annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ma sakata sama'u cikin duk abin da girgije ya shayar wal uyunu ko idanu na ruwa suka shayar aw kana athariyan ko irin shukar ya kasance irin wanda jijiyarsa ke zuko ruwa daga kasa ne ba sai ka bashi ruwa daga sama ba a ku shuka da take haka ko dan ka samu noma za ka gani to shine ake kira athariyan duk abin da girgije ne ya shayar maka da shi an gane ko ko idanun ruwa ne a wajen yana bulbulowa da kansa yazo shayar ma ba kai ne ka sha wahalar ban ruwa ba ko irin shukar dangin abin da ka shuka dama shi yana jijiyoyin suna zuko ruwa ne daga kasa ba sai ka ba shi ruwa daga sama ba to wannan zaka bada al'ushru daya bisa goma na abin da ka noma shine al'ushru wa fi ma suqiya bin nadhi abin da ko aka shayar da shi ta fuskar ban ruwa annadhi ka debi ruwa da hannu kana shayarwa nisful ushri to wannan wato shi kuma zaka bayar da rabin ushiri ɗaya bisa goma sai ka ɗauke shi ka raba biyu sai ka ba da rabin sa shine dai ɗaya cikin ashirin kenan kamar yadda muka faɗa su kun gane da kyau rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wa abi daud abu daud ko yace idza kana ba'lan al-ushru al-ba'd dai shine wanda idanun ruwa suka shayar daga ƙasa duk abin da idanu na ruwa suka shayar daga ƙasa ko dama abin akwai ruwa a kwance a wajen yana bukata sai ka je ka watsa irin ya fito da kansa ba kai kai bin ruwa ba to za ka bayar da ɗaya bisa goma wa fi ma su kiya bis sawani abinda duk aka shayar da shi ta hanyar sawani sawani shine wato ta hanyar ka sanya dabbobi su rinka jawo ruwan da guga kana zubawa an gane ko to akwai nau'i na wahala a ciki awin nazhi ko kai masa yayyafin ruwa da kanka nisful usri to zaka bayar da rabin usri da ya kusa goma sai ka raba shi rabi kuma ka bayar da shi wato ɗaya da cikin ashirin ke kuna fahimta da kyau ko wa an abi musa al-ash'ari wa mu'adh radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala la ta'khudha fi as-sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a sabon aiki kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yace kar ku karbi komai na zakka sai daga nau'in waɗannan amfanin gona guda hudu ash'ir wato sha'ir wani nau'i ne daga cikin nau'ikan alkama wal hinta da alkama wal zabib da busasshen inabi wa tamri da kuma dabino sauran fa annabi ce kar ku karbi zakka sai guda hudu din nan ko dai sha'iri ko kuma alkama ko busasshen inabi attam kaga danyen inabi ba zakka amma busasshen in ka busar da shi ana auna shi da mudu ana mai da shi abinci dan haka ya zama zaka yi zakka akan sa kenan to shine suka ce me kenan ake nufi da wannan haki hadisi ne rawahu al-hakim at-tabarani kuma hadisi ne bincike ya nuna hadisi hasan to wannan hadisi me yake nufi kenan sai waɗansu malamai suka ce abinda wannan hadisi yake nufi ba yana nufin cikin waɗannan ne kaɗai ake fitar da zakka ba a'a hukuncin zakka yakan karfafa ya ƙara karfafa cikin waɗannan amma ban da su duk abin da yake daidai da su wajen zamewarsa kayan abinci abin ajiyewa shi ma akwai zakka da ya ce in ban da waɗannan yana nufin kayan marmari amma in ban da su duk abin da yake kamar su wajen zamewarsa mai kayan abinci da akwai zakka kun fahimta ko duk abin da ke kayan abinci wanda za a iya ajiye shi a auna shi a sayar da shi ko a ajiye shi a store to akwai zakka a kansa amma abin da yake kayan marmari babu zakka a kai sha'ir shi ne ce nau'i ne daga cikin nau'ikan alkama alhitta din alkama kanta sha'ir ba mu da shi galibi amma yana da kama da alkama ne galibi kasashen sham larabawa su suke abin da su larabawa kasashen larabawa assalamu alaikum malam jibril kan magana wani malami da ya karanta wannan hadisi sai ce tun da zakka ibada ce ga kuma ka'ida ta cewa al'asulu fil ibadat tawakkul to da ka tsaya kan waɗannan ba tare da yau ko ba a kiyasi ba wa ibada
wace masu zakka ibada ce mahda akwai abin da yake ibada ne mahda akwai abin da ba ibada ne mahda zakka ibada ce mahda ko a cikin ta ko muwasati tsantsar ibada ce kadai ta yadda babu wani muwasati yanzu misali idan kai sallar magariba kai isha'i wa kashe tutawa ba wanda ya moru da wannan sallar amma in ka fitar da zakafa wani ya moru a ashe laifin ibadatan mahda ba ibada ce mahda ba da a wasa cewa ibada ce mahda ka yanzu ta tashi daga aiki to kuma sai ya faɗi wani abin sai kuma a faɗi wani abu na'am eh dangane da maganar ba da sarkatun nan su yawa mutane suna cewa wai gaske da aka koyi kazanta mai kasa wa da an tsara daga wanda suke ga kamar ya babu kaji wannan dan me za su ce haka dan Allah yanzu kai bai kamata ma sai ka tambaya ba game da wannan Allah ne ya ce a bayar sai a ce mm da ka naji amma kai kana da ansa da zaka bayar ko ba haka ba kana da ansa da zaka bayar mutum ya ce wai za- kazanta kai za ka karbi kazanta to me yake nufi da za ka karbi kazanta ka gani ubangiji da ya ce a bayar wa aqimu salata wa atu zakata ko kuma ka ce talaka ka karba kuma Allah ya faɗa wanda za a baiwa dan me mutum zai yi tura da hankalinsa idan ya ce kar a bayar yana nufin mutane kar su fita ya soke rukuni daga cikin rukunan musulunci ai bai kamata mutum ya faɗi irin waɗannan abubuwan ba hadisi na karshe ko na kusa da karshe da zamu tsaya kansa dan lokaci yayi وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال فأما القساء والبطيخ والرمان والقصب فقد أفاء عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار قطني يروي دو حديث لك معاذ معاذ يتي أما القساء أما كذا قلجي أما قلجي والبطيخ da kankana والرمان da kuma rumman والقصب da rake ko takanda faqad afa anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi afuwa babu zakka cikin sa gurji ai kun san gurji to kaga tunda ba ku sani ba ban san abin da zai muku dan baya da fassara gurji shine gurji eh ya lan bello ah ya lan bello da ba ya lan bello da ba gauta da ɗata da yalan bello kusa duk dangin juna ne idan ka san sauran kasan ɗaya zai shirye da kai zuwa ka gane ɗayan shi da yalan bello a can wajen hausar mu ta can wajen haka shi ne fi zama karamin su sannan ɗata na bi masa ita kuma tana ɗaci ne shi yasa ɗata ɗin ma daga ɗaci ne to amma gauta ko yalo kawai wanda ba na bello ba kaga shi ba ɗaci ne da shi ba an gane ko to gurji kaga su waɗannan duk haka suke da faɗi shi kuma gurji yana da tsawo ne shi kuma ya ɗauke ba kai
sun sun kosa ake shi kuma ya ɗauke a ƙasa wannan shi ne eh ko ba kenan suna da kusa da juna kun dai gane shi to shine alqissa'u da larabci alqissa'u da larabci wato gurji kenan to wannan hadisi yace duk babu zakka akan wannan to amma sanadin hadisin zaifi ne sanadin wannan hadisi zaifi ne sai dai muna da wani hadisin sahihi wanda annabi ne da kansa yake cewa laysa fil khudrawati zakatun dukkan kayan marmari babu zakka akan su alkhudrawat kayan marmari da kayan miya duk sun shiga ciki tumatiri tattasai albasa yalo gurji gauta kabewa an gane ko lemo ayaba abarba dukkan waɗannan babu zakka akan su idan mutum ya noma su da yawa sai ya sayar da su to kudin da ya samu in sun kai zakka shekara ta kewayo musu zai fitar musu da zakka amma waɗannan al'amuran babu zakka a kansu sai dai kudin da aka samu da su za a iya zakkar wannan kudin kun gane ko amma daga cikin su akwai wanda yana danyensa ne yake kayan marmari amma yan an busar da shi ya zama abinci misali idan ka ɗauki tumatiri idan aka busar da shi ya zama dangin kayan abinci dan ana auna shi da mudu ko a auna da nauyin sikeli to wannan idan ya kai sa'i ɗari uku za ka fitar masa da zakka busasshen tumatiri busasshen tattasai an gane ko a kuma barkono duk ba za in yi bushe kaga da ana sayar da shi ne busasshen sa kamar dangin ya zama dangin kayan abinci don ba kayan marmari bane abinci ne an gane ko da haka akwai zakka a kansa haka rogo idan ka busar da shi kaga wannan rogo bayan ka busar da shi ana auna shi kwano kwano a zo a nike shi a yi dan wake ko a yi menene da shi haka haka doya idan ka busar da ita aka nika ta ko a murje ta a yi alabo a yi menene dukkan wannan ya zama dangin kayan abinci yayin da aka busar da shi matukar in an auna zai kai sa'i ɗari uku zai kai buhu rigiza bakwai kowane buhu mai cin kwano arba'in to kenan za ka fitar da zakarsa da ce buhu rigiza shi ne mai cin kwano nawa kenan arba'in kenan wanda bai kai wannan bai zama rigiza ba hadisin karshe da zamu tsaya kansa wanda daga shi zamu tashi wa an sahal ibn abi khasma bin abi hasma radiyallahu anhu qal amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza kharastum fakhuzu wa da'u thulutha فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا خرجتم idan kun yi kirdado fa khuzu to sai ku karɓi zakka daga cikin abin da kuka yi kirdadansa din nan wada'u thulutha ku kyale wa mai dukiya ɗaya bisa uku fa in lam tad'u thulutha in kun kasa ku bar masa ɗaya bisa uku fa da'u rubu'a to ku bar masa ɗaya bisa uku menene ma na wani hadisi kamar yadda muka faɗa ya halatta idan ka noma amfanin gona ko baka tashi ba ka yi kirdado ka fitar da su a haka to sai ka yi kirdado ga dan munan gero ga na dawa ga shinkafa an tara ta tun kafin a buge ta amma kirdadonka an samu kwararru ta fuskar sanin amfanin gona suna ganin kwarin shinkafar da nolita suka ce ai wannan yanzu idan an cashe ta za ta kai buhu bakwai kaga ta isa zaka kira za ta kai buhu goma sha kaga tana da abin nan to ya halatta ku yi kirdado ku fitar da zakka din ba lalle sai an cashe ba shine ma'anan idza kharastum idan kun yi kirdado fa khuzu to sai ku karba abin da yake na zakka ana magana ga sa'i da je wurin manoma kin wada usulusa kuma ku kyale wa manomi sulusun sulusun amfanin gonarsa ɗaya bisa uku fa in lam tada usulusa in ba za ku iya bar masa ɗaya bisa uku ba fa da urruba ku kyale masa ɗaya bisa hudu me ake nufi da ku kyale masa ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu to shine malamai suka yi sabani waɗansu suka ce abin da ake nufi idan kai kirdado cewa ai wannan amfanin naka in an tashi zai kai wato ainihin buhu ashirin buhu talatin to idan ko buhu talatin ne ko buhu ashirin ne ko ma nawa ne ka ga dai zakkarsa cikin abin da ruwan sama ya shayar ko abin da baka yi ban ruwa ba ko ma wani iri ne za ka da nawa ɗaya bisa goma idan kuma abinda kai kai ban ruwa da ya bisa ashirin to ka ka san zakat za a fitar to sai manzo Allah ce ku karba kuma ku karba ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu to me yake nufi da wannan sai suka yi maganganu guda biyu ɗaya bisa uku suna nufin idan ka karbi ɗaya bisa goma nan na zakarsa a maimakon ka tafi da shi gaba ɗaya sai ka kasa shi gida uku sai ka ɗauki kashi biyu shi ka bar masa ɗayan shi ma ya ɗan raba saboda tunan da an ga ya samu amfanin gona da yawa waɗansu za su zo wurin shi kai tsaye ba za su je wurin sa'i ba to dan ya fita kunyar sai ka bar masa ɗaya bisa kai kuma sa'i ka tafi da biyun yadda shugaba ce a raba a je a raba shi kuma a ɗan bar masa ɗan wani abu saboda na kusa kun gane ku idan kuna ganin ɗaya bisa uku ba zai yi ku bar wannan ba to ku ɗauki ɗaya ku bar masa ɗaya bisa hudu kuna ganin ɗaya bisa uku ya yawa to sai ku raba hudu cikin abin da zakka ta kamata a fitar sai ku masa ɗaya ko kuma ku tafi da guda uku ku je ku raba wanda ya cancanta to wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu ko malamai suka ce a'a idan kun zo fitar da zakkan sai kuka yi kirdado ai wannan amfanin gonar idan aka girbe shi aka tashi shi yadda ya nuna dinnan to lallai zai kai a fitan masa da zakka za a samu buhu ashirin talatin arba'in kaga za a bayar da ɗaya bisa goma kenan ko to kafin ku bayar da ɗaya bisa goma sai a raba wannan amfanin gonar gaba ɗaya ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu sai a ware shi a ce to wannan naka ne zakka ba ta ciki abin da ya rage na wannan kashi uku sai a fitar da zakkarsa saboda menene saboda shi mai amfanin gona ba ka iya cewa ya fitar da ɗaya bisa goma gaba ɗaya don saboda me da amfanin ya fara nuna tun kafa girbe shi ma ya fara amfana da shi kaga ya je ya ci tumu idan a'a idan gero ya ci tumu ba na zuwa kai tumu ba yana da masara ya shuka ta da yawa idan ta dan fara nuna ba zai je karyo ta ci a gida ba to yaya za idan an ce fitar da zakka me hukuncin wanda yake kun gane da kyau to shi yasa sai malaman suka ce abinda ake nufi dukkan mutumin da yake manomi ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu wannan garanti na shi ne zakka ba ta ciki ukun da ya saura su ne zai fitar da ɗaya bisa goma su wancan kuma an bar masa saboda ya tumu saboda ya dangasa ya masa rasa saboda ihsani saboda taimako saboda makwabta saboda yan gani ido saboda yan tashi da kwawa sun zo sun sake dawowa daga dan basu ina fatan kun fahimta to wannan magana ta biyu ita ce wadda shekul islam ibn taimiyya ya fi karfafawa yace dan haka wannan ɗaya bisa ukun abin da aka noma babu zakka cikinsa sauran ukun ne ake fitar da ushirinsa ko nisful ushirinsa ko nisfi na ushirinsa yace wannan ɗaya bisa ukun ko ɗaya bisa hudun babu zakka a kansa kamar yadda babu zakka a cikin kayan miya da kayan marmari wannan magana ita ce zance mafi inganci cikin maganganun malamai sai mu dakata haka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun da harshe Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai a kira sallah sai mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi sannan sai mu tafi kuma can masallacin gwallaga
dabbobi za su cire daga
hukunci shi ma haka ne za su fita musu zakka idan mutane sun hada kudi suna kasuwanci wannan yana da dubu hamsin wannan yana da dubu hamsin wancan yana kaga dubu hamsin din wannan bata kai zakka ba wannan bata kai ba amma jarin a shago ɗaya ake gudanar da shi to dai shekara ta zo za a fitarwa da wannan kudin zakka ne gaba daya
ya halatta gwamnati a kamfani kamfani dole ba ma ya halatta ba wajibi ne kamfani su zakka kamfanin da yake akwai shaya na mutane daban-daban sai dai abin da suka ce sai a lura suwaye masu shaya din idan dukkan su musulmai ne malam sun ki hannun da su kunan gama yau idan dukkanin su musulmai ne kaga dama za a fitar musu da zakka su lokacin da suka sa shaya a wannan kamfani dama za su baiwa wato hukumar gudanarwa ta kamfanin dama na cewa da shekara ta kai a rinka fitar da zaka ba ba mata an tuntubi kowa daga cikin su idan ko a cikin su akwai musulmai da waɗanda ba musulmai ba to sai a fayyace shaya din musulmai din nawa ne wanda ba musulmai ba nawa ne dan su musulman a fitar musu ko akwai rabo na waɗansu ba da sunan mutum ɗaya bane ba yanzu misali muna da masallaci da makaranta wannan masallaci da makaranta ya samu kuɗin taimako naira dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari sai muka sai shaya a wani kamfani wanda duk masallaci duk shekara na samun abin gudanar da shi to kaga wannan kuɗin ba na mutum ɗaya bane ba kuɗi ne na wato sundukul khairi na waɗansu ababe da suka shafi ayyukan alkhairi to wannan ba zakka a kansu saboda haka idan kamfani ya zo dama yana da bayanin cewa shaya kaza dama ta masallaci kaza ce ko ta makarantar islamiyya kaza ko ta asusun fita wa'azi ne don kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci ko ta asusun kula da marasa lafiya asibiti ne ko ta asusun buga littattafan addinin musulunci ne wannan shaya ɗin su dama babu zakka a ciki an fahimta ko amma idan dukkan musulmi ne kuma babu wani mai hannun jari wanda yake ba mutum ba a'a wani asusu ne na alkhairi kaga dama kamfani zai fitar gaba daya kun gane da kyau ko da kuwa kai sai a dinka inda za a baka rabon ka ba kai zakka ba amma yanzu tun da kuna gudanar da kamfani ne ga rabon wancan ga rabon wancan kudin za a kalla su duka sai a fitar da kashi ɗaya bisa arba'in dinsu kun fahimta da kyau na
a cikin saukin da alim sallallahu alaihi wasallam yawa wani sahabi cewa sai ya fita zakka su kafin shekara shida tari da ya rike da wata biyu sai Allah ya rasuwa wani kafin a raba a ranar za a fitar da kan kwarai da gaske duk wanda saura shekara saura wata biyu shekara ta shiga sai ya rasu kaga akwai zakka kenan da haka idan ya mutu sai an fitar da zakkar dukiyarsa kafin a raba gado dama da zarar mutum ba da mutum ya mutu ake raba gado ba sai an yi al'amura kamar haka abu na farko mu'unatu tadhis abin da ya shafi kafaninsa daga cikin gudunsa za a dauka sai fa wani ya bayar sadaka abin da ya shafi ginin kabarinsa yan mai ginin kabari ya ce sai an biya shi sai a biya shi duk daga cikin kudinsa kun fahimta da kyau ko to duk mu na tajhiz gaba ɗaya daga cikin kudinsa daga nan abu na biyu sai a duba bashi to bashi kuma iri biyu ne akwai bashin da ya shafi ubangiji akwai bashin da ya shafi bil adama bashin da ya shafi ubangiji kamar zakka ga shekara ta kai bai ga fitar ba ana bin shi bashin zakka kenan ko kafara ta taba kama shi ta ciyar da miskini goma tun da ya yi rantsuwa ko ta fatar da su goma bai yi ba kaga za a ɗauki wannan kuɗin zakai ko ta yantar da baiwa za a ɗauki kuɗin wannan nashi ka nake nufi kafin a raba gado duk a yi wannan bashin da ya shafi ibadoji da bai ba to daga nan sai bashin mutane waɗanda suke bi shi duk za a ɗauka a yi bayan an riga an yi wannan kuma sai a ce to ya yi wasiya ko bai wasiya ba a duba cikin waɗanda ya wasiya sai a raba ɗaya bisa ukun dukiya a basu a matsayin wasiya sauran abin da rage shine za a raba magada eh ban ji ba to da ta sama da wasiya sai ta ce me ba ta ta miji min ba di wasiyatin au dai to kaga an an ya dafi da au adabi da au yujibu tartib shikenan wanne ake fara yi tsakanin wasiya da bashi bashi ake fara yi kafin wasiya duk da qur'ani ya fara ambaton wasiya amma saboda al'atafu bil wawi ko al'atafu bi aula la yaktabu tartib malamai suka ce an fara gabatar da wasiya bashi da an fara gabatar da wasiya akan bashi da ita wasiya kila wanda aka yi wasiyar bisne ba zai zo ne ba bashi ko dama ko da ba faɗe shi ba shi mai shi zai zo bayani bashi yana da mai bin sa kai tsaye zai zo ce a bani kayan wasiya kuma ba mai binta shi yasa sai Allah ya fara faɗin dan kar ku je ku manta da ita
ya noma eh
kuma a noman nan yana samun alheri har da cikin zakka amma cikin zakka sai sai da amfanin gonan gaba eh ina da shago wannan wani shago shi ma duk yadda ke cikin abin da shi kawai ya kai ya zaka amma lokacin ba da baya zuwa ya don haka na noma tun da zai samu da wuri ya cire zakka kuma ya cire kayan gwal sai su sake zuba a shago kudin ba sake su kaya hada a kudin shago to idan lokacin fitar da na shagon ya yi ya za a yi ko Zai kudin fitar da ya fitar da ne hada wannan kudin a zai fitar musu mutum da yake sana'a biyu ga noma ga kasuwanci zai fitar da zakkar noma in ya noma abin da ya kai zakka zai fitar da zakkar kuɗi in jari da kaddaran da ke hannunsa sun kai nisabi misali sai ya zo ya fa kaka ta yi ya- ya- ya noma kaya ya fitar da zakkar wannan noma ya bayar to kayan amfanin gonan kuma sai ya sayar sai ya zo kuma ya ƙara da jarin da ke shagonsa to idan lokacin zakkar kuɗi ta yi kuma zai fitarwa da wannan kuɗin gaba ɗaya zakka dan ai ba amfanin gonar ya sake maimaitawa ba su amfanin gonar ya dake su sun zama nairori da haka yanzu kuma ba amfanin gona ne a kansa ba hukuncin naira ne a kansa kun fahimta da kyau yawa waya bakin ku wa alaikum salam maganan gado na yara ya halatta ya mai eh idan ka ajiye a gida za su salwanta ba sai a sa banki ba za a ajiye a gida ne barayi su zo su dauke banki larura take sa kai kudi banki dan ajiye kudi a gida yana da hadari matuka yana da hadari matuka gore da gaske ba ma barayi ba wani lokacin yaran ka ma sai kaga sun maka ba daidai ba ko wanda kake tare da su to haka sai a kai banki ko kudin waye ba wai sai na maraya ba sai a bar shi kara karba na'am eh ina jinka eh to sai ya fitar a cikin wannan kamar na dukiya na kuɗi ko kuma na abin nan dabbobi mm to daga fitarwansa tun kamin su da haji ne sai aka samu karuwan dabbobin ko kuma aka samu karuwan dukiya ne amma kuma watan da ya saba fitarwa din bai riga ya fita ba wannan wata ne wuce ba to wannan dukiya da ya karu kuma a kai wani matsayi ba ya riga ya fitar ba ya fitar shi kenan sai shekara mai zuwa bayan ka fitar wani abu ya zo na dukiya to ba zai shiga lissafin shekarar da ta wuce ba zai shiga lissafin shekara mai zuwa ne ko yau ne ka fitar da zakka misali kar ma ka kaddara dabbobi ka fitar da zakkar kudin ka yau ka riga ka raba ta ga hannun talakawa ba kana jira sai shekara mai zuwa ba kaman gobe sai ga waɗansu sababbin kuɗi sun zo maka kuma ta riba dubu hamsin dubu ɗari sama da haka ba za ka ce kuma su ka fitar musu ba su kuma sai shekara mai zuwa suna cikin lissafin shekara mai zuwa haka dabbobi in ka riga ka fitar musu a halin yanzu cikin wannan watan kuma da ka fitar din da kwana biyu ko da kwana uku kuma sai waɗansu dabbobin su ƙara haihuwa su lissafin su sai na shekara mai zuwa ba na wannan shekarar ba ne an gane na eh Bayani ya gabata game da misalin abin da ya shafi eh kuma da abin misalin abin amfanin gona.
eh To a filin gona nawa ne in ya ya kai misali duk abin da ya tura ake da alama in ya ba da shi.
eh To amfanin gona an ce abin nan in ya kai abin nan sa'i ɗari uku za a ba da ɗaya bisa goma. To sai yanzu aka samu sa'i ɗari uku. Shin za a masa ɗin wancan na dukiya ne ko kuma?
duka mana ko me ka- da gadi ai da shi fa faɗin cewa sai ɗari uku ana faɗa ma mafi karancin abin da idan ya kai zakka kenan Na.
daga nan zuwa ka mallaki sa'i dubu ɗaya daidai ɗaya bisa goma su za ka bayar to abin da yasa ne wannan magana a sarkin tsoron fito a bayan da suke magana a kan wasu ko suke cewa wasu babu da kara ko suna cewa wasu akwai da kara an kwana Akwai- wani bane wani amfanin gona bane wasu waksu da dabbobi ne kenan Eh, a akwai wanda suke kuna haka na amfani gona ita ne magana ta a to zance mafi inganci da akwai zakka a kansa shi ne ce fa ma za da fa bi hisabi zalika cikin hadisi wannan yana cewa mutum ne yake da tumaki ashirin awaki ashirin da tumaki da awaki dangi dai ne da haka kaga sun kai arba'in za ka fitar da zakai ko tunkiya ɗaya ko akuya ɗaya kamar yadda bayani ya gabata tambaya tumaki da awaki dangi ɗaya ne amma da a ce kana da tumaki ashirin kana da shanu ashirin to kaga babu zakka a kai babu zakka a kan shanun babu zakka a kan me tunda ba dangi ɗaya bane ba haka raƙuma da shanu ba dangi ɗaya bane ba raƙuma dangi ne tumaki da awaki dangi ne su kuma shanu dangi ne ba ka hada wani dangin da wani dangin ka fitar kun fahimta da kyau To. wannan kuma ke cewa ya halatta a gina masallaci da kudin zakka a maimakon a baiwa talakawa matsala ce khilafiya cewa kudin zakka ana iya yin waɗansu ayyukan alkhairi da su ko ba za a yi ba ansar ta tana da tsawo amma dai a takaice mutum ba zai shi mai fitar da zakka ba zai zo ya gina mutane masallaci da kudin